نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبار السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatun wa littafin na biyun rahama sallallahu alaihi wasallam da yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna da karatu ne a kissar yakin Uhudu da kuma abin da ya faru a wannan yaki ko satin da ya gabata mu malam ya ka mana jawabi dangane da irin tawaye da munafikai suka nuna a yakin Uhudu karkashin jagorancin shugaban su Abdullah bin Ubay bin Salul suka mayar da mutum 300 daga cikin rundunar musulmi suka koma Madina bayan da sun taho wanda haga wannan ba karaman munafurci bane kuma malam ya kawo mana cewa a wannan yaki ne Allah ya fara tona asirin munafikai aka bayyana su aka fara sanin su suwa ne ne yau zamu tashi a inda malaki cewa تهيئة جيش المسلمين وقصة الرمات shiri da tsari da manzon Allah yayi wa rundunar musulmai ma'ana sojojin musulmi manzon Allah matsayinsa na komandan yaki sallallahu alaihi wasallam to bayan an je filin Uhud su wayancin mutum 300 din sun koma sai zanto mutum 700 ne kadai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fuskanci mutum 3000 na arna amma kan bai sa sun sare ko sun ji ƙasa a guye ba manzo Allah ya zauna ya tsara yadda za a tsara yakin da yadda ya kamata a tsaya da kuma abubuwan da duk ya kamata a yi shi yasa ma Allah ya yabe shi yake jinjina masa a wata aya ko yake cewa wa iz gadawta min ahlika bawal mu'minina maqaril qital wallahu samiun alim ma'ana lokacin da ya sammako yake nuna musulmai yadda za a yi yaƙi da yadda ya kamata a tsaya da yadda ya kamata a yi a yaƙi sallallahu alaihi wasallam kaga manzon Allah jarumin jarumai ne kenan da shi ake zuwa filin yakin kuma shine ma yake tsara yaya za a yi a fagen daga to bayan an je filin Uhudu manzon Allah ya kare wa filin kallo ga baki daya sallallahu alaihi wasallam sai ya tsara dabaru na yaƙi ta yadda bayan ya ba wa kowane jarumi gunda ya kamata ya tsaya sai ya ɗauko ƙarfin da nasa ya saka su a bayan wani dutse ta yadda ba za a iya shawo biyuwa ta baya a yaƙe su ba kuma sai ya ɗaura ya zaɓi shahararrun maharba wanda sun ƙware a harbi ko wanda ake ce musu a soja target shooters kenan ko yawwa ko snipers target shooters in ana in aka fara shiga yakin soja ko jami'an tsaro a kowanne a farkon zuwansu ma ana kawo masa harbi target ɗinsu ba sa misin ɗin shi to irin waɗannan bayan an gama training an yi kuma ana zaɓar su saboda abubuwa na musamman to shi ma sai zaɓi irin waɗannan sojoji mutum hamsin sai ya ware su ya ɗaura su a kan wannan dutsen da ake ta masa jabal romad yana nan har yanzu a filin uhudu na fata an gane ya to su hau kan wannan dutsen su tsaya mutum hamsin kuma ya musu nasiha ya ja musu kunni yake gaya musu cewa ko kun ga mun nasara a kansu mun kore su kar ku sauko ku tsaya a nan kuma ko da su ne suka ci nasara a kanmu kar ku kawo mana ɗauki ku yi zaman ku a nan har sai ni na tura cewa ku zo mana in ba ni da kira ku ba ku ci gaba da tsayuwa a inda na ajiye ku na fata an gane wannan abu da ya faru kuma shine manzala ya karanta filin gabaki daya sai ya gano cewa a gaban su arna suka fuskanto nan inda suke tsaye ga dutse babba ne babu lafiya da tudu sai dai za a iya biyowa ta baya a hawo musu ba tare da sun ankara ba da haka sai tsaye da su waɗannan jaruma akan dutsen ta yadda ko da wani ya tunanin zai zagayo ta ba daga cikin arna to sama kai kana kwari ga maharba mutum kusan hamsin kaga ba za su bari ka hawo ba tunda har yaƙi ne ba irin na yanzu ba akan dawakai ne da mashi da kuma kibiya kuma ga ƙa'idar harbi irin da kibiya wanda yake sama aihi zai fi kashe wanda yake ƙasa sannan kuma doki ne ko kuma ka hau da kafa ne kafin ka hau ya ma abin da zai maka daga sai ya ajiye mutane hamsin ƙwararru a harbi kuma abin da ya faru shine su daga cikin kafirai akwai ƙwararren hima wanda yake soja ne ya san yaƙi da ya kalli filin uhudu sai ware rindina gefe guda sai ce su zagaya tun daga can musulmai sun sa bayansu a bayan wani dutse su zagaya ta baya haka su cin musu ta baya kenan da ya zagaya gama zagayensa gaba ɗaya sai ga to ya kuma ga waɗansu dakaru mutum hamsin kowa da kibiyarsa a sama ta yadda in ya fuskanto gurin to ba su kai labari ba kaga dabarar mazala ta bayyana hikimar ta ci za ka sai nemi guri ya tsaya yarsa yaya za a yi ina fata an gane sannan kuma waɗannan mutum hamsin da ya wara kuma ya sa rinduna gaba ɗaya a ƙarƙashin dutsen su na saman suna taimakawa na gaban masu yaƙi da takobi domin ƙa'idar yaƙi ko da na sojoji ne haga an kasa soja bataliya bataliya akwai da ake ce musu infantries ko masu ƙananan bindigogi ken a soja ken akwai artillery masu harba manyan makamai daga nesa ko sannan akwai amu masu wannan motocin nan na tanka ta yaƙi to kaga masu artillery su ne suke gyara wa masu infantries hanyar shiga gurin yaƙi in suka je ho manyan makamai aka yi bala'i aka tarwatse mai mutuwa ya mutu mai buya ya buya kafin ku nutsu ku sake sabon shiri su kuma sun shigo infantries su su ne yan gaba da gaba da aka sun zai ku zauna a nan suna kai wani can nesa hari da kibiya sai da shirin da yake sa gaba zai iya harba kibiyarsa ta yi sama ba ta samu nasarar kan sama sannan kuma ta da zai yi riski musulmai a nan kafin ya zo za a karkashe da yawa daga cikinsu rikunin dabarun yaƙi ne to mazala ya tsara wannan dabarar sai ya musu ka shaidi cewa ta ku zauna a nan ko da kun ga mu sun kashe mu sun jin mana ciwo kar ku sauko sai in ni na bada umarni cewa ku sauko kuma ko da kun ga mun kore su mun karkashe su sun gudu kar ku sauko sai in na ce ku sauko na fata an gane to haga abinda kuma yazo ya faru zamu zo mu karanta yanzu insha Allah shi ne malaki cewa a addar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sahabahu radiyallahu ta'ala anhum ko wa hayyahum lil qitali manzon Allah ya shirya da shi da sahabbansa Allah ƙara musu yarda kuma ya tsara musu da za su yaki ku ku tsaya anan wayannan su tsaya anan domin yaki ne dabara ne da shi kuma har gobe har jibi a soja din kansa akwai waɗannan tsare-tsaren in za a yaki da yake na gaba da gaba ina fata an gane soja zai gaya maka ya ce wa kasamar jesha wa wazza al'alwiya manzala rarraba runduna da sojoji kuma ya sa tutocin yaƙi wanda duka alamu ne na cewa dole a rika tutoci a ɗaga ta sama idan ana yaƙi ta yadda idan kana tufafutuka kana kai yaƙi in ka juyo kaga tutar ku tana tsaye to alamu ne cewa mutane ku suna nan a fagen daga haga za ka dage kuma ba za ka bari ka ga cewa an kashe wanda yake da tutar ku ba domin ta fara kasa to alamun cewa an karya ku ne a yaƙi hakan zai sa duk wanda ya waiwayo daga tutar su ba haka zai ɗauka cewa kamar an kashe kowa ma to zai tsorata zaka dole ake barin jarumai masu rika tuta ga tuta ya rike kuma ga takobin sana yaƙin ba fasa shi ma zai na fata an gane shi yasa kamar za ta fi yaƙin da manzo Allah ya tura dindina ta jarumai guda uku shahidai gaba daya yace a Jafar shine a Usama zai Usama shine a komanda idan ya rasu a ba a ba Usama ba zai dubi ne Harisa baban Usama ke in ya rasu a ba wa Ja'far in ya rasu Abdullah ibn Rawaha kaga karshe da aka zo kan Ja'far ya rike tuta aka ce aka sare mar hannu daya da rike tutar da ita sai ya riko da daya hannun aka sare dayan ma sai runguma tutar da dungulamin hannayensa tukunna ga fillawayensa aka soke shi ya je rasu amma tutar bata faɗi ba da ƙwarai kuwa sai aka samu jarumi shi kuma kallon ibn al-walid ya tafe ta da ya hango abin da ake kawai sai kutsa gurin ya je tafe ta daga ta sama sannan ya mai da kansa komanda atake saboda ba buƙatar cewa lokacin a naɗa wani komanda bala'i ne da ba maganar a yi tattaunawa kawai tunda zaka iya kana da ilimi kawai ka zama da za a yi haka kuma aika so ka zama ko a yaushe kanka yana da in abetin karo ku ka kalli yaya abin yake ina mafita abin ba kullum bane sai ka ga baban ku me ya kamata ai ko ba ka bane ba kullum bane ka ga wa yayanka da waye akwai abin da kawai kai ya kamata kai acting atake dan abun atake faru kuma na san maganin sa atake sai an ka zama balidi kai komai kullun sai an ga ma ga kai matsala ce sannan kuma kai a matsayinka na shugaba kana training mutanenka da ƴaƴanka da kannanka akan su zama actors masu karsashi ba wai komai sai an zanga maka ba ka kera mutum yana hangar gaba da baya ko suka ta duniyar kamar kamar tukin mota ce gaba ɗayanta kana tuka mota ka rike tsari kana kallon su wannan miro guda biyu har guda mu da hannu kuma kana kallon miran gaba na saman motar ki kaje kallon baya da shi lokaci sannan kuma kana jin dirin moto motar tawayen me suke faɗa inji me yake cewa tuki mota wani mai sauki yayi amma kana hawa kaga kaga direba ya kunna maka MP3 to ka ce ifakin zan sauka don mahaukaci ne Allah mahaukaci ne to ai karatun ma wace saka ba kun karatu bane ba mahallinsa bane ai karatun ba zai bari a ji mai taya take faɗa ba mai inji yake sa duk ba zai sani ba to ka gani so ba kun karatu bane a bar kowa karatun a ransa so ka ake so to duniya haka take tafiya da aka sai tsara wannan rundunar cewa ku tsaya a nan ku tsaya a nan ya tsara kuma tutocin yaƙi wanda shine zai ja hankalin barada su gane cewa rundunar fa tana tsayaƙen a ci gaba da fafatawa ya ce ina ne ko ina muke fi kudatin hakimatun muhkamatun ya ce a wani irin tsari mai gwanin cewa da dabara cikakkiya ma'ana tsari ne wanda yake kwararre kuma gwani to dama wane mutum wa zai kai manzon Allah iya dabara da kuma sanin abin da ya kamata ba za a samu ba ai dama ba a yi ba ko ba za a yi ba shi kadai ne tallin tal eh sallallahu alaihi wasallam hmm nani hmm nani wan takaba minhum 50 min min maharatin fi nabl yaza mutun 50 a cikin jarumai gabaki daya wanda sune al mahara fi nabl kwararru a gurin harba kibiya saboda a cikin yakin duk duniya tun daga zamanin manzon Allah ƙarfin soja shine ƙarfin harbi ko da manzon Allah zai fassara sahabbai ayatan da Allah ke magana wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl har zuwa ƙarshen ayar sai ce ala innal quwwata ar-raml yace abin da ake nufi da ƙarfi na soja shine harbi kaga ga hiyar duniya babban har karfi a gun sojojin duniya ka zama ka isa ka faɗa duniya hine ne kana da nukiliya domin an san kana da abin da aka harba a tada rabin duniyar gaba ɗaya lokaci ɗaya ko to ba kai da kayan harbi haga ba kai da wani karfin soja kenan to da aka samu ya zaɓi ƙwararru maharba wani gwanaye ne a harbi su ne ragata musu target shooters mutum hamsin sai ya ware su daban sallallahu alaihi wasallam wa ammara alaihim abdullahi bin jubair radiyallahu ta'ala anhu sai ya saka musu komanda shugaba su hamsin din sai ta to ku zo ku ku ne atlarin mu ko to atlari ku hamsin shugaban ku komandan tafiyar ku ku shine abdullahi bin jubair ne za ku zauna ku hau kan wannan dutsen yana nan dutsen har yanzu kaje ka filin uhudu ga dutsen uhudu a haka shi kuma gashi daga gefe wasu daga cikin alhazai suna zuwa su hau kai amma hawa dutsen da kai baka samu ladan komai ba dan ba ibada bane sai dai ka hawa a matsayin bude ido ko kana sha'awa amma maganar lada babu dan ba cewa kai kai ba in kuma ka hawa dan kana so babu laifi ina fata an gane yace ku zauna akan dutsen ku hau sama ga shugabanku domin kaidan musulunci ba wani abu da za a yi babu shugabanci a ciki ko musamman harkar yaki ke sa doka soja ta kauta ko ina a duniya dole komanda shi kuke saurara a matsayin ku na mai babidiyansa in bai ba da umarnin a buɗe wuta ba kuka buɗe to aka gama yaƙi kun yi laifi ba haka ake ba saboda shine shugaba to yasa dole akwai jagoranci kar a samu damuwa kar kuma a samu matsala cikin tafiya yace wa amarahum an yabqu alal jabali khalfal muslimina ya ba su umarni shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ku tsaya akan wannan dutsen kuna bayan musulmi liyahamu ko liyahamu zuhurahum saboda ku kare bayan musulmi idan da suna da kariya ta baya ba wanda zai iya zagayawa ya biyo ta bayan su domin da yazo ya kalli filin badar sai zaba gun da dutsen yake in kuma ka je gurin a yanzu haka ma zaka kalli filin gaba gida kare mar kallo sai ka to daddai gurin da bazalla tsaye da sahabban nan shine gun da ya kamata a ce in yaki za a yi gaba da gaba nan ne kai ka dauki bangaren domin sauran gurin suna fili ne ba su da gudun da su fake ko ba ana faɗa so da ba akwai me suke cewa takin ko ba ba yau ka dan samu gunda ka fake kai abin da ya kamata kar a harbo a same ka haka ai ake in babu fili kuma ya ta mutai ta wani rami soja ko ya shiga saboda kare kansa don ba su ce kai ka mutu ba to daga kashe waɗansu kuma ka ci nasara shine duka soja ta ko ina ma duniya kai ba so ka mutu ya ce zaba wasu bada su bawa su ba da kariya ta baya wasu ga musulmi wa Allah ko ina ne eh wa Allah yarhalu walau ra'au at-tayra ko taqfina al-askar yace kuma ya musu alƙawari kar su bar nan gun da suke tsaye akan dutsen nan koda sun ga tsuntsaye suna cin mushin gawarwakin mutane mana an kashe an kashe mutane tsabar kisan ma ya yawa har unguri tana daukan nama mutum tana ci na ba kasan idan aka samu jeji manyan dazuzzuka to ana gane gu akwai wani abu in kaga akwai tsintsin da ka ganshi a guri to alamar cewa akwai wani abu da ya mutu a gurin ne in ma dan adam in ma wata dabba don zai zo ya sauka ne shi ya ci naman abin da ya mutu to yace musu koda kun ga tsuntsaye suna cin naman jama'ar mu an mun kakkashe mu kar ku sauko anan sai in na ce ku sauko na fata an gane ya ce wa an ko ya dakwal mashirki na bin nabal kuma suna harbin mashirkai da kibiyoyinsu li'alla ya atul musulmi na min wara'ihim domin kada su zagayo musulmi ta baya ma'ana suna da aiki kamar biyu a nan suna kan dutsen duwane zai kawo musulmai hari daga can gaba gaba za su harbe da kibiya kuma ta baya ma suna dubawa kada wani ya ce zai zaga ta baya da sun ga motsin wani abu a sakin ruwan kibiya kawai haka dole mutum zai gudu kuma hakan ta faru domin shi wancan da ya tafi a matsayinsa na kafiri yana kokarin ya kawo musulmi hari ta baya da ya gama zagowa kawai sai ya hangi dakaru a sama da kibiyoyinsu kuma ya san me yaƙi bai sai ya hagun da mutane je su cin musu ba zaka sai ya lafi bai koma ba kuma bai hawo ba kuma su ba su gan shi ba har sai da ya samu damar da Allah ka jaraba wanda zamu karanta a gaba zamu ji kuma insha Allah ina muke eh akaza al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihi malik al bukhari ya fadda wani hadisi wannan hadisi littafin sa as-sahih an al-barra radiyallahu ta'ala anhu ko daga barra'u yake cewa Allah kara masa yadda qala yake cewa laƙinar mashiriki ne yau ma'izin ya ce a ranar uhudu mun je mun fuskanci kafirai mun gamu da arna ana gwabza yaƙi wadda sanar su sama ina ne haka ne ko jaishan minar rumati manzan Allah ya ta ya ajiye waɗansu rundina ta maharba yadda muka ambata kenan wa ammara alaihin abdullahi a ƙarƙashin jagorancin wani sabi abdullahi bini waye ne mun karanta aiko wa ƙala ya ce la tarhalu fa'in ra'aitumuna zaharna alaihim ya ce musu kada ku bar gunda na ajiye ku ko da kun ga su arnan sun ci nasara a kanmu a mu mun ci nasara a kansu mana mun kora su yaƙi ya tafi ya ƙare kar ku bar gurin nan lafata an gane ku tsaya dai ana فلا ترهلوا وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا ترهلوا فلا تعينونا haka kuma in kun ga cewa su suka kora mu suna karkashe mu mun watse kada ku kawo mana ƙarin ƙarfi ku yi zaman ku anan dabarar yaƙi ce da karanta da su wanda amma waɗansu daga cikin rinduna mutum hamsin ɗin ba su fahimta ba ina fata an gane za ka ce ku tsaya anan kar ku bar gurin nan har sai na ba da umarnin a bar gurin nan ko da mu muka ci nasara ku yi zaman ku ko suka ci nasara a kanmu kar ku kawo mana ƙarin ƙarfi ku yi zaman ku anan ya ce hatta ra'aitan nisa haka ne ko? eh ina ne falamma laƙina haribu barra ake cato da muka zo aka fara gwabza yaƙi haribu sai su mashirga suka gudu a karan farko a yakin uhudu sai Allah ya bawa musulmai mutum 700 nasara akan mutum dubu na arna suka ji abun babu dadi ko suka ji ba su ga anje samari babu dadi domin ku taho a da fushi da gabar cewa za ku dauki fansa akan musulmi kuma sun samu labarin cewa manzala gaba daya bai wuce mutum dubu taho da su ba su kuma su dubu uku ne sannan bayan ya kamo hanya daga cikin garin Madina kafin ya zo nan ma mutum 100 sun koma kaga ai zai ba su ƙwarin gwiwa cewa kawai za a je a tasha gawa ne za ka saka taho da ƙarfin rai da gilla da bakin ciki da kuma haushin sai an ɗauki fansa to ka taho sun ja daga kana ganin su ‘yan kaɗan a gabanka ka su kwano dutse kawai da kibiya daga sama ga mutane akan dutse kuma suna harbi haka ba ai ba maganin ƙarfe suke haɓar ko ba ƙauraye ba ne don tun a zamanin jahilin laraba ba a maganin ƙarfe wannan wani abu ne dai daga baya ba shi ya samu wani abinsa shi ya san mai abu amma asalin jarumi shine ana cikin bala'i an soke shi yana jin zafi kuma ya shiga gurin amma ka ha wani abinsa dabarin ka an sara ba sara ba ai ba jarumi bane kai ai ka zama na mata na mata ai ta baka jin zafin ai to me amfani abin da kai ai kai ba jarumi bane Allah ubangiji ya kiyaye karan farko sai suka ga ruwan kibiya da bala'i da masifa kan suka tarwade arna sai suka juya kawai an kashe na kashewa wasu kuma sun fita a guje kaga kaman me an gama yaki da dauka ba alamun kamar an gama yaki domin an ci su a yaki barra'u yake cewa hatta ra'ainan nisa yasdanna ala fil jabal har muka ga matan su suna kokari su ma su gudu domin da suka je su filin uhudu suka aje rundunar su za ku gabza yaki sai suka tara matan nasu da ba mun faɗa ka ba mun karanta sun taho da mata ba domin cewa wai kada mutane su gudu aka taho da mata suna ziga su suna yaba su ana musu abun da za su jikarsa shi sannan kuma abun namiji a yana ganin kamar abu ne ba daidai ba a ce ya yi raki a gaban mace ko ba ka bane yauwa to shi sa aka taho da mata suna kada musu gangana musu kirari sai aka ajiye matan a gefe daban su kuma su kai gaba can can can ana ta gwabza yaki to bala'i da ya bala'i maza suka taho a guje to haga a matsayin mata na mata sun ga maza a guje babu nutsuwa akwai mai tsayawa cikin su saboda sun san cewa kika tsaya to wala an gama yaki ne yanzu an kashe mazan ku za a zo a kama ki a matsayin mai baiwa na fata an gane to kuma gashi ita mace ce ba za ta iya gudu ba irin da namiji ba za ta hau doki ko wani abu ta yi sukuwa ba za ta iya wadda mutu saba ba to mi na matsira kai suka fara kokarin ina dutse yake a kusa kowa ta haurin ta tsira to shine barra'u yake bada labari yace har mata suka fara hawa duwatsu saboda tsoro ganin an koro maza da gudu yaki kamar an gama da su kenan yace muna me yace rafana an suqihinna kowace ta da zaninta saboda in za a yi gudu kin saka dogon riga ko an saka zani ai haka gudun ba zai wanda kamata ba dole sai an jahi yayi sama ta da kauri zai fito waje kenan ko ko gobe ka ganin wani abin koro mata za su yi gudu za ga kowa ta ja dogon riga ta sama don abuka ta samu ta ware kai gudun yadda ya kamata ko kamar ka saka jallabiya ne abin gudu kuma ya zo kaga dole ya ka tuku mai ta kai sama da ita yi in ba ka kuma ka faɗa kwalbati Allah ya kiyaye dama kayan yan gayu ne su babu kwalbati a ƙasar su kamar kai kwalbati yana can ƙasan ƙasa an rufe baka san ma da shi ba amma kai ƙasa din ramuka ga zo ƙasa Allah ya zo ne ya ce suka ja ma'ana suka jajja tufafinsa sama domin su samu su gudu su haukan duwatsu su ɓuya ya ce ƙadibadat ko ina ne khaladilihinna har ya zanto akwai munduwa da ake sakawa a kafa a shekarun baya da can can kamar shekara hamsin arba'in da wani waye da adam mata ne suna saka wani abu a kafafuwansu ko na azurfa in kuma ke yar masu kuɗi ce a saka miki na gwal ana cewa abin da hausa munduwa ko eh to ya danganta da inda aka saka ana in aka saka a hannu ba hi ba ne auroro to kuma na kafa shi ma akwai shi gayu ne ado ne za ka kaman kana kayan kakan adan indiyawa na da ta saka sha kafa yau ana kada kafa ita ma tana bada wani sauti saboda ita mace gaba daya ko manta ado ne kaida da Allah ya mata kenan ke sa Allah sai ya hana su bayyana adin su kwata-kwata sai ga waɗanda Allah zayyana sa Qur'ani cewa su kaɗai kamata a nuna wa ado mijinki ɗanki babanki yayanki ɗan yau ƙanwarki ɗan yayarki da sauransu wanda ba su iya aurenki ba in kika cire mijin ake a ci amma haka kawai wani zindigi katan banza ta kallon adanki to kin yi asara kuma kin yi zama shirme saboda ke mai daraja ce musulunci ba ta kimar daraja su haga da laraba suna da waɗannan abubuwan kuma shi sala sai ya hana su da musulunci ya zo cewa ko da sun rufe adam ba a ganin wannan aurawaran kafar nasu munduwa munduwa din to kada suna tafiya kuma suna kada shi dan suna jan hankalin wani namiji ko suka ce shi namiji dabi'a da Allah ya masa komai na mutu burge shi yake na fata an gane komai na mace ko burge namiji yake saboda haka wani ko rigar mace gani haka kawai a rataye shi kenan hita burge amma sai katon goro da yako wanda ya shekara gwajin goma ya biyar bahi da mata kuma da a taɓin aure shi yasa su Allah sai musu wani mutunci ya ba su daraja ki zama mai daraja ta yadda duk wanda zai aure ki ma sai ya sai ya tashin wala kafin daga adan naki to daga ya aure ki zai kimanta ki domin abin da yake ta mafarkin ya gani ya ji yanzu ya zama nashi zai wasa da shi ta ma kin mai da kanki asara shirme gantali ga ki a titi a banza ko ana kallon ki ba ma kallon wai adanki ba har da kinki magun da ya fi tsadan ma ana kalla da kinki saboda kin zama dabba baki da hankali to ya za a yi mutum ya aure ki tana zai je ku zauna da shi shekara da shekaru kin gama sane mar dama abin da kadai bai taba gani ba a jikinki shine gaba ɗaya al'aure ki so daga ya aure ki wata ɗaya ga al'aure hedi duk ya tsane ki ma sai auren ya mutu shi sa aure ki mutuwa yanzu ai shi sa aure ki mutuwa amma da wata zai auren ma fa sai ku zi neman a gama auren aiwaye baka taba ganin ta fulwa a da haka suke rayuwarsu idan aka yi aure ga an yi aure shekara arba'in hamsin har mutu araba ko ba hikinin ba amma yanzu an sani an sani an sani kafin ku yi aure kun yi waya kun yi waye kun yi kaza kun yi waye ta tura hotonta ya tura hotonsa ba ji ba gani dai gashi kafin a fara waya kafin ma budu wata baka hotonta ba ka shiga aiki ba hotonta kwaya ɗaya ka samu ai za ka daɗe kafin ka samu da ƙyar za ka biya ja ɗauki hotuwa da ƙyar a baka guda biyu ko guda uku kai ta ɓoye su kamar kuɗi kana kallon su to amma su ke shi da amma da duk wankan da ta yi ta turo mu saurayinta a waya ta yi so bi ta tura masa duk awa ɗaya bi ta tura masa ban hoto ta haka ba ta da kima a gunsa shi kuma ɗabiyar ɗa namiji da zarar kin nuna kin zube masa shi kuma rena ke yi kawai shi kuma za ka Allah yi shi in kika nuna kina nuna masa abu da yawa shi kuma ba ki da wani kima a gunsa amma ki damar aji daidai gwargwado to ya fi zamari a kanki ko ba haka ba ne a haka ne mana kowa ba ya sani ba amma kin zama shirme kawai kowa ma na ganin ki a furi Allah sauri ya ce har ya zanto suna jan kafa domin su hau duwatsu su gudu kar a kama su ya ce aka zo ya kuluna suna cewa su daga ganin wannan abin da ya faru su waɗancan da suke kan sama suna nan a matsayin su da manzo Allah ya ajiye su akan dutsen nan to wayanda suke kasa ake yaki da su ganin yanzu an kora arna sun watse sun jefar da komai da komai su ma domin har tuta su ta yaki ma sun jefar da ita sun rike tuta an kashe wanda ya rike haga karan farko kenan wani ya zo ya ƙara rikewa shi ma an kashe shi wani ya ƙara an kashe shi a ƙarshe da tuta ta faɗi ba ne ta ta kowa ya ga bai tuta su ba kawai sai juya a guje haka suka yi a ƙarshe wata kuyanga baiwa ta tsaye tutar ta gudu da ita ce su har hassan bin sabit yake zambu da habaici wa ƙureshawa ina fata an gane yake musu zambo da wannan abin da ya faru ya ce ku da ragwagi ne ma kun manta a yakin uhudu kuka jefa tutar ku ta yaƙi sai dan to maza sun watsa sun gudu ba na ɗauki tutar sai mace mu ko mu zalla hana mu kashe mata ya sa muka bata da tutar hannunta ko ba haka wannan abun zamanin laraba kaskanci ne a ce ka gudu kuma ka zama mata ka zama jarima a gidan a ga an samu matsala ke na ko? ustaz za ka gudu ne ce insha Allah ba maza labarin ustaz ba an wai barawo ya so gida ya ce ga barawo ko ya ce barawo ya ce ya ce to sai ta yi tiriyan tiriyan ya gama katanga ta ce ah ustaz za ka gudu ne sai ki mutu magana sai da tabbatar da haukatan ga dam ya zauna ya ji ce insha Allah an ya burge na yi kaga laifin sai in bara ba zo ba hizar kashe ba amma yi da daga ba bai hasa sai ai sulhu ba ai gina yi eh la wala wala quwata ai abun ba ki amma asalin kaida har da ba a kashe mace saboda kimarsu kuma ai ba ma jarumta bane ka kashe baka da kimace me zai baka to ai jarumi ba ta mace ai komai ta masa ai baka yi burge ba ai eh to shine yace aka zo ya kuluna alganima alganima sai sauran da suke kasa sai suka fara sowa suna murna cewa ai an gamba yaki a zuwa kwashi ganima akwashi ganima akwashi ganima haga alamun cewa me kenan yaki ya kare su wanda suna sama da kibiyoyin suna ta kallon abin da yake faruwa sai suka ce ah to ai an gama yaƙi yaƙi ya ƙare kawai saboda haka mu sauko sai kwamandan yaƙin kwamandan rundunar sai ce musu a'a ai manzon Allah ya mana ya alƙawari da mu cewa kar mu sauko a nan gurin har sai in shi ne ce mu sauko suka ce a baka fahimta bane ainihin sa mu zauna a nan in ana yaƙi to yanzu kuma an gama yaƙi zaman me zamu yi mu sauko kawai yanzu ka samu kuskuren fahimta tsakanin su shi ce a shi dai a kalaman da manzala ya faɗa ya yi masa dan kunne cewa ya tsaya su tsaya a nan gurin ko me zai faru sai dai in shi manzala ne turo cewa su zo su da haka shi yana nan ba zai sauka ba su kuma sauran a cikin mutum hamsin ɗin nan aka faɗa wata kissa cewa kusan mutum talatin da wani abu suka gangaro suka ce to zaman me za mu yi an gama yaƙi ai ba wani abu ne ai dama mu zauna ne kafin a gama yaƙi to kuma Allah sa an gama yaƙi mun ci nasara Allah ba mu sa kawai mu ji a ɗaya buga nima ka san kuɗi mala ba kowa ba ne yake tsallake tarko da kuɗi sai wanda Allah ya taimake shi to kuma galibi a gurin wannan kwaɗayin ake shiga masifa na fata an gane a gun wannan kwaɗayin za ka shiga bala'in da baka sani ba shi yasa suka ce ba a gane wane ne mutumin kirki ko kuma daga cikin abin da ke sa a gane mutumin kirki to sai an yi mu'amalar kuɗi da shi an wanye lafiya wannan siffa ce da ake gane cewa wane mutumin kirki ne mai amana ne wani mutum daga cikin magabata ya ce wa wani ina so ka zaɓo muni wanda kake ganin mutumin kirki ne mai amana ne bawan Allah ne ya ce to sai tafi kwana ɗaya biyu uku sai ya kawo masa wani ya ce masa akwai wane ka san shi ce na san shi ya ce gaskiyar magana a iya binciken da ne a kansa mutumin kirki ne yana da imani sai ce to da me ka auna shi ka gane imaninsa ko ba haka ba ne da me ka auna shi me ka yi amfani gurin zaɓarsa a gurin mutumin kirki sai ce ai duk iya kwanakin nan na lura da shi salloli guda biyar ɗin nan sai ya zauna a masallaci sama da mintuna kaza kan ma'aikirin sallah ma'ana sallah biyar na kwanaki masu yawa ba a taɓa yin ikama baya masallaci ba ko kaga mutumin kirki ne ko ba ka bane ka ɗauka sati ɗaya kaɗai a ce sati ɗaya mutum bai taɓa misin ɗin ikama ba a salloli guda biyar biyar biyar na sati ɗaya a ga mutum ba ƙaran mutum ba ne to sai mutumin ya ce masa a'a ba a aura kirkin mutum da yin sallah ai sallah wata abace wanda ta shafi tsakanin shi da ubangijinsa kai tsaye babu haƙin wani ɗan adam a ciki kuna ganewa ana gane wane ne cikakken mutum in aka samu wani abu da yake na mu'amala tsakanin shi da waɗansu kuma sai aka ga yayi abin da dai gurgudu bai cutar da kowa ba ya bada amana da haƙuri yadda ya kamata to da shi ake gane cewa wani mutumin kirki ko ka bashi auren yarku ko kanwarku ya rike ta da amana da haƙuri da juriya tsawon shekaru baka ji komai ba tsakanin su da ita ai ba karamin mutum bane wannan ya kamata amar kyauta ma ko yaya aure shekara goma ba a taba jin komai ba tsakanin shi da matar to ya kamata da shi da kowa aje a bashi kyauta duka su biyu kowa ya kokari to amma me yake faruwa ai dole sai an kai hankali ne su an iya tafiyar to kuma ake samun wannan tafiyar yace amma dan sallah kadai ba za ka gane cewa ba za ka yi shaida cewa mutum ya kai a bashi wani amanar mutane ba saboda wannan tsakanin shi da ubangijinsa ne amma wancan mu'amala ko ta aure ko ta harkar kuɗi haka tsakanin shi da mutane ne sannan kuma haƙoƙin Allah ne to idan ya kiyaye su da shi ake aure kirkinsa ko rahin kirkinsa kaga sai ba shi wani darasi na musamman ina fata an gane to da haka ashe za ka gane wane ne mutumin kirki idan kai mu'amala da shi masu girma da suka shafi kuɗaɗe kaga an wanye lafiya kai mu'amala da shi ta hanyar faɗa masa wani abu na asirinka wata magana ka ji baka taɓa jin magana da ganganar abun kowa ba duk wani alamun mutumin kirki ne yau ya ce faƙala abdullahi sai kwamandansu ya ce mai suna abdullahi kenan ya ce a ahida ilayyan nabi sallallahu alaihi wasallama allah tarko allah tarhalu ya ce mazala ya mun alƙawari mun yi alƙawari da shi kada mu bar gurin nan fa'abau sai sauran suka ce a'a baka gane bane ai abinda manzo Allah yake nufi mu zauna anan in dai ana yaki amma an gama yaki ai ba wani magana tsayawa ma zauna ne a ɗaya bugi ne ba ma ciki ai akwai abin da kaje in a yaki kai ma ka ɗebo shi wannan za ce baya cikin ganima amma kyautarsa da sauransu saboda haka mu gangara kawai an gama yaki a ja ɗebi dukiya a ji daɗi kawai sai ce a shi yana nan a nan a bisa alkawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga sai ya tsaya shi da waɗansu mutane kamar goma ko goma sha wani abu suka tsaya a wata kisa maka ce ba su kai goma ba suka ce su suna nan har sai manzon Allah ya kira su su ba za su bar gurin nan ba ina miki yace falamma abau sauran suka yi surifa wujuhahum sai Allah ya kawar da tunaninsu ya canja tsarin sun ga an sun sara a yaƙi ko sun tafi da gudun ɗiban ganima ko to kafin su gama saukowa kuma an sauko ɗiban ganima da jin daɗin an gama yaƙi sai Allah ya tunja tsarin ya zama kuma sabon yaƙi fil wanda ba ta ma tsammanin sa ba eh ya ce fa ko mina ne fa usiba sabawna qatilan aw wani yaƙi aka kashe mutum 70 na musulmi hadisin ma'ana dogo ne sai ya ciro maka shi ya baka iya abin da yake so to gargashin wannan da muke magana cewa na daga cikin abin da ke halaka dan adam shine kwadayin kudi na fata an gane kwadayin kudi yana halaka dan adam yana sa mutum fita tsarin da yake sannan kuma yana daga cikin abin da maka kaskanci da asara da tabewa a duniya da kuma lahirarka lalle kudi abu ne wanda zai yake san shi to amma mazala ya mana hadisai da jawabai akan kuɗi yace babu wani dan adam fa da zai muce bar duniya hatta duk abin da Allah ya rubuta ya mallaka na arziki sai ya mallake shi shine abin da mai infrared yake faɗa yake cewa baka kasa isara banka baka ƙetare arzikinka tunda sauran rayuwarka sai a sa tuta da shinka baka waye gari da lafiya ba duk abin da Allah ya rubuta ma zaka mallaka a duniya to ba zai yi a ce ka mutu ba ka gama mallakarsa ba dole sai ka mallake shi saboda haka tun da ka san wannan saboda zai tafi don haka fa ajmilu fil dalabi ku kyautata ku ba hanya ta gaskiya ta mutunci ta addini a gun neman arziki in ka ga an ce maka wane ya samu tiriliyon daya ta hanyoyin haramun to da ya yi haƙuri ya bi hanyar halal zai samu wani tiriliyon ɗin daidai shine sai gaggawa sai canza tsarin daga halal sai koma haram amma dama Allah ya rubuta mara shi ya mallaki wannan figosin inda aka gane wannan akwai wadanda su suka koya mar ma ilimin su suka koya mar aikin da yake a yanzu da harkar da yake a yanzu da kasuwancin da yake a yanzu su suka koya masa amma gashi ya zuwa lillin kasu kuɗi haga shi ba ba neman kaɗai ke sa samu ba akwai destiny kaddarar da Allah ya rubuta maka ina fata kuna ganewa sannan kuma suka ce Allah ya yi wata aya Qur'ani da ya ka kisar annabi Musa alaihi salam to duk kisa da kaga Allah ka Qur'ani har aka bayyana Qur'ani ba kawai dan ka da dadin kisar ka take annabi Musa ya sha wahala ko annabuwa ne ya sha wahala bane a ba shi bane manufar manufar shine a faɗa maka wani abu da ya same su mai dadi kai ma ka bi irin hanyar ka samu dadin a faɗa maka ga abin da Allah faɗa mabiyan annabuwa ne suka ibin wannan abin da Allah faɗa musu suka saba wa annabinsu sai Allah musu narkon azaba aka halaka su kai ma in ka ibin wannan annabin haka za a ma kuna ganewa lokacin da annabi Musa suke magana da ubangiji ya ji daɗin maganar Allah ka wasu asurori daban-daban daban-daban kisar ko kowace sura da irin abin da ake so ya faɗa maka a labarin da yake so ya bamu da ya ji daɗin maganar sai ce mai ƙala rabbi arini an duri ilai ya ce ya Allah ka sahale mana ka buɗa mana ka ba da dama mana ganka saboda ya ji daɗin maganar ubangiji salati masa lantara ne ko walakinin duri lajabali fadisa ƙarra makano fa sofa tara ne falamma ta dalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa karra musa sa'ika haka ne ko sai ce a ni ba zo ka ganni ba haka da Allah ya barka tsarin da Allah ya maka kana duniya to ba zo a ga ubangiji ba a kidar ahlus sunna wal jamaa ba yadda za a yi dan adam ya ga Allah ra'ayil aini na duniya ba zai yi ba wannan hina kidar ahlus sunna wal jamaa amma muna ji daga bakin yan caka sun ga Allah ba gaskiya bane sun ga wani shedin din su ne kawai Allah ba a ganin sa sai ka tafi lahira in kai aikin aljanna zaka ga Allah ina fata an gane Allah saka mu a ciki ke yasa wani yake cewa ka roki Allah kullun ka ce Allah sa na ga Allah shi yafi dare idan ka ce Allah sa mu ga annabi manzo Allah Allah masa damar da da karamar da nan ta kiyama zaka ganshi zai ganka amma baka ba sunarsa ba ganin ba zai ma amfani ba da kai ma da ce a kore ka daga tawargarsa ina fata kuna ganewa ka ganshi ya ganka sai ce a kore ku ko kuma a kore su ko mu ko mu zo kusa da shi insha Allah a insha Allah haka muke fata insha Allah zai ce a kora su to kaga ganin Allah ne in ka ganshi to alamun cewa kai kawai aljanna wala shakka kai lafiya kalau ne kawai Allah ubangiji ya saka mu a cikin wannan to sai ne Musa bayan ya suma da ubangiji da shi dutse kawai ya gano girman hasken Allah ba fa Allah gari dutsen kansa ba kawai hasken ubangiji ya ji girman hasken da ya ji malamai suka ta kawai sai dutsen tarwatsa shi kuma na musa da ya gagin da dutse ya bombin ya tarwatsa ya zama toka a lokaci daya sai ya tsorata kawai ya faɗi kaga wannan ƙaran da zai yi a matsayin ɗan adam dole za ka tsorata sai ya faɗi ya suma da ya farfaɗo sai tashi ya tubura ubangiji kan abin da ya nema tare da cewa shi daɗin shauƙin jin maganar Allah ɗauke cewa yake so ya ga ubangiji sallah ce masa to ya musa inni stafatuka ala nas bi risalati wa bi kalami fa kusma ataituka wa kun min shakirin ya kai musa na zabe ka a cikin mutane na baka annabtata kuma na baka cewa ka zo mu magana ni da kai to dan haka ka rike iya abin da na baka ka gode karka nema abin da ban baka ba suka ce hikima a kawunan wannan ayat suna da suna da yawa amma daga ciki duk abin da kaga Allah ya baka na sana'a to haka Allah ga dama da rabe ka da ita a lokacin zaka gode wa Allah kuma ka rike ta da gaske wani matsayi Allah ya baka to ka gode wa Allah ka rike da gaske wata dukiya Allah ya baka ka gode wa Allah kai da gaske karka na neman hangen waɗansu matsayi daban da ba wannan ba kun gada abin da ake nufi hangen abin da ba matsayin ba me zai jawo ma shine halaka domin ka nemi abin da Allah bai baka ba a lokacin amma sunnar Allah kuma ce ya ma shelanta wa duk bayinsa wai ta zanna rabbuka la in shakartum la azidannakum duk wanda Allah ba shi ni'ima idan ya gode to Allah ya shelanta wa duk duniya halittinsa zai kara musu to dan Allah baka matsayi kana sana'ar tela ne kai to ka gode wa Allah ka roƙi shi sama albarka kana tafiya cikin salama ka cika alƙawari ka yi gaskiya sai ga Allah na ta bunƙasa ka yana sa maka albarka duk lalin da ake kai dinki ba yanke maka kana nan kana nan kuma sai ga da keken mutane ne yanzu ka sai naka ka bude shago ma ga yara ma naka ne duk ba ana yi ba kana nan kana nan ma sai ka galla ba ka kuɗi ya tare ba ka san ma ya kai tare ba kana so yadi ka dinka ka gyara ka ajiye in mutum zo dinki ba maganar dinki bane ga ka dinki sai tafiyar sa dukkan Allah ne so duk sana da Allah kaga ya ajiye ka to baiwa ce Allah yama ka gode masa ka neme sa maka albarka ci to sai kara maka amma kana hadama da hangen wani da hangen su wani to zaka shiga bala'i kuma ba zaka taba godewa Allah ba na fata an gane kaga wani hikima ta ubangiji wannan gashi magana ce akan yakin Uhud ko ina fata an gane sama da shekara 1400 da wani abu to gashi yanzu kuma mun zo mu daidai lokacin da ake cikin crypto ba ba haka bane me crypto ba wani hanyar gaggawan kuɗi bane haka kawai baka yi sana'a ba baka yi aiki baka samu kuɗi kaga wani alafiyar hankali ma ya ka san kai mahaukaci ne inda haka ake samun kuɗi dan me za a rinka yin kamfanin nuka a duniya dan me za a rinka yin noma da kiwo da waye dan me za a yi me amfanin su kowa bai zaman sa ba kawai ta buga iska ana samun kuɗi na iska ko ba haka bane sama haga kwadayi da zai ja dan adam ai ta fashe wani ya samu kaza wani ya samu kaza to bari ni ma sai nayi to ka jira haga abin da ya same ka na kaskanci nan gaba kada ai kafin wannan an yi fayi din na ku ai bata fashe fayi ta ta kare bata ma ta aka ci ita bata ma sai gaba daya duk abin babu kudin mutane an tafi da shi kafin nan an yi dubai gol an yi waye gol an duk ba ana ta yi ba kullun kullun me ya jaza mutane me ya jaza musu kaskanci da lalacewa alala kalli ka cewa abin tata in ba tata ba kuma ka ce man riba a cikin guda biyu a matsayin ka na musulmi wani da dare wanne ne mai kyau a cikin guda biyu me yasa ba za ka gode wa Allah ba inda ya barke baka sana'ar ka duk ba kai tai kaga kai ka zama baka da hankali inda aka ake neman kuɗi a duniya to wa zai tsaya yana shan wahala ya je kasuwa ya je ina gona ya je ina ya ta shan wahala dan me zai kawai tura kuɗin sai tura iska a bai kuɗin iska hikin ya ji daɗin sa ta mu haka mutane sun rena matsayin da Allah ya ba su to kuma galibi a garin neman kiba ne sai ka je ka samu rama saboda haka mutane su yi hatara da shi ya halatta bai halatta ba ai ta tawai maganganu mutane ko ai kawai yadda Allah yake lafiyayyen hankali kai ma ka san kawai haramun ne baka buƙatar ma aya ko hadisi sannan kuma inda za a bar komai a koma kansa gaba za ta ko ba za ta alal akalli fa idan kana yin wannan harka yanzu mutane sun haukace karatun addini ba za ka iya yi ba karatun bokon ba za ka iya yi ba in aka yi shekara goma mai ka zama ka zama ka ci baya duk al'ummar da ba ta da ilimi kowanne iri ita mai tace kaskantacciya ce to dama yanzu ilimin babu kuma dan wanda ake da yin ba an zo an hana mutane ko har aka nuna wani ga Qur'ani da ke rubuta amma na ta wannan abu to wannan fari fari ne in yayi nisa ba zai rubuta Qur'anin ba ba zai ma iya rubuta ba wallahi ba zai iya ba to gaba ya ciko baya baya kace kana matashi kana da future plan kana da kaza kaza amma kai ma zaka mai da kanka shashasha za ta kashe al'umma gaba ɗaya kowa daina yin aiki kowa daina komai yana jiran a bashi kuɗin banza a turo masa su ma hukata ne su baka kuɗi haka kawai ba dalili haka kawai har a taimaka kyauta ake yi da fara fara nan ko to yanzu kuma ba na kwanan da za ka ƙara koma sai ya za ka rinƙa yi sau da mutum ya kiyaye hatara duk inda ka ga Allah ya ajiye ka Allah ya fi ka sanin hikima da sai ajiye ka a gurin da haka ka gode wa Allah wa kun mina shakirin ka rike kuma abin da Allah ya baka ka ji ka gode masa na daga cikin abin da ke mai da mutane su lalace arzikin su lalace kullun kana sana'a kuma kana la'anta sana'ar ta ba haka mutane mu suke ba wannan harkar da kai ba muna yi ba kullun mu su muke alakama da canji to ta da ka tanda maka gode wanda ya baka ba ta ga karshe akar makalla
wanne yazo ne kan misali da ke shigo
to ka bashi kai mun a haka dole ka laka bashi akan shugaban mai eh to malai bai kalmar shahada bismillah ga wani an yi an yi samu wani ya samu kalmar shahada malai ta shigo da shi eh Allah ya kawo shi cikin musulunci eh ga makan malai ba shi musulunci sallallahu alaihi wasallam amin ya Allah Hmm? Muhammad Allahu akbar to Allah sa albarka alhamdulillah Allah sa maka albarka eh sai kuma ji a dagi da koyon ilimin addini saboda shi musulunci ba a yansa sai da ilimi daga yanzu ka zama musulmi muna maka fatar Allah tabbatar da kai akan addinin musulunci kuma ya kashe mu duka addinin musulunci mu dukanmu ya hada mu da shugaban musulunci shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah sa albarka Allah sa albarka Allah sa albarka yanzu abin da ke gabansa shine mm mm yawa masha Allah Mm. to alhamdulillah wannan alhamdulillah Allah ya azurta wani daga cikin bayan Allah ya zaɓe su ya bashi musulunci kuma ya zaɓi sunansa ya mayar da sunansa da biyo sunansa Muhammad so muna fatan ubangiji la tabbatar da shi akan addinin Allah sa masa albarka ya tabbatar da mu gaba ɗaya akan addinin musulunci kuma mu mutu akan musulunci to shine ina ga kamar lokacin mai ko akwai saura ko to shi ke to akwai lokaci ko ba dama to kaga abin da yake faruwa shine wannan abu gaba da muka karanta yanzu waɗannan daga cikin sahabbai me ya jaza musu suka ce da yawan su kuma zai bada labari akwai da suke sha'awa suke so samu ganima sannan kuma suka ɗauki umarnin manzon Allah akan cewa ba wai su zauna akan gurin bane har a gama yaƙi su suna har a kekira su su sun ɗauka cewa kawai su zauna ne kafin a gama yaƙi tunda an gama yaƙi kuma yanzu me ya amfanin zaman su a fahimtar su saka suka gangaro kusan mutum talatin da wani abu shi kuma dan yaƙin kuma yace a shi manzon Allah yayi alƙawari da shi cewa ya zauna anan da shi da duk masu mara biyayya ko sun ga an ci nasara akan musulmi kar su gangaro daga shi ba zai gangaro ba sai su gaba da zama a wurin yace qala ta'ala dan haka ne ma Allah yake cewa wala qadiko haka ne kum sadaqakumullahu wa'adahu itahsunuhum biiznihi haqiqa Allah madaukakin sarki ya cika muku alƙawarin sa Allah na magana kan yakin Uhud da zai yi magana cewa zai taimaki musulmi da musulunci matakar suna kan daidai da kan gaskiya to a yakin Uhud gashi nan kalan farko mutum 700 sun ci nasara akan mutum dubu uku ya ce ubangiji Allah ya cika muku alkawarinsa ita hussunuhun da izinihi da kuke yaƙarsu kuke saransu ta kubinku da izinin ubangiji suka tsorata ya ce hatta idza fashiltum wa tanazatum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun yace kun ci nasara har sai da kuka zo kuka rika jayayya kuka saba wa junanku kuka saba umarnin da manzon Allah ya bayar sahi suka ce manzon Allah fa cewa yayi mu tsaya a nan kar mu sauko wasu kuma suka ce a a ai yana nufin cewa mu sauko in an gama yaki ba an samu jayayya ba kenan to wannan abin da suka yi jayayya tsakanin su da kuma karya umarnin manzon Allah kwaya ɗaya da suka yi sallallahu alaihi wasallam yace wannan abu daga nan sai Allah canja nasara ta koma kuma sabon yaki domin abin da ya faru shine Khalid bin Walid bai musulunta ba lokacin an taho da shi yakin Uhud da ya kalli filin yakin sai ya gane cewa da za a shigo musulmi ta bayan dutsen Rumat din nan da za ta tsara kansu daga sai dauke rinduna mutane da yawa sai zagaya ta baya yana gama zagayawa sai ya hangi ga dakaru mutum 50 kowa da kibiyarsa a sama sai ya gane cewa ba zai a hau gurin ba kuna ganewa sannan kuma sai kansa ya dan kulle sai ya zauna a yi shuru shi bai koma tar rundunar wa'ancan mutanensa ba ko bai hawo dutsen ba su kuma na saman ba su gan shi ba saboda ƙwararre ne a yaƙi an ce a tarihi zahi bai taɓa zuwa yaƙi ba ta nasara ba haka Allah ba shi wannan nasibin duk inda ya je a yaƙi tun a zamanin jahiliya sai an ci nasara a yaƙi za ka sai zamansa kawai yana cikin tunanin ya za a yi sai ga wayannan mutane hamsin ɗin talatin da wani abu kawai sun gangara sun tafi kaga burinsa da ya taho da shi zai cika kenan za ka sai zabar da kansa da mutanensa kawai suka hau dutse su wani su ba su yi aune ba sai ga mutane kamar ɗaruruwa kawai akan dawakai to ya za ku yi da su su ma suna harbi su ma suna harbi kan ka ce mai dai sun cin musu sun kakkashe waɗannan mutum goma sha ɗin suka gangaro ya gangaro cikin azama sai fara ƙwalla wa ƙureshawa magana cewa ku juyo ni ne a bayansu da rinduna ta su kuma waɗannan sun wani ma ya aje makamansa saboda ga an tafi ana ya kuma dan hutawa wani kuma kaza wani kaza wani diban ganima da sauransu ana zuwa tattara ai kaza kaza kawai baka yi aune ba kai tunanin kun kora arna yamma sai kuma ka ji kibiya ta gadan bayanka haka mutum zai tsorata kafin ka waiwaya kaga an filla kan wani an yi taro kawai shi suka rikice gaba ki da zaka kawai sai ran to an saka musulmi a tsakiya wa'yantar suke gudu sun ji muryar Khalid a yanzu tunda Allah ya kawo jarabawar ya suka juyo su kuma ta bayan su dama gashi da rundunarsa shi ma ya cimma wa'yannan sai aka sa musulmi a tsakiya da aka da harbi da sara da suka da waye sai suka tarwatsa galibinsu kawai suka tsorata masu suka gudu a nan aka gace mutum saba'in har manzan Allah aka ji mara rauni muna na rauni marasa daɗi aka fasa mar kanshi jini yana zuba wani ya kamar jifa da wani makami hular da ya sa ta kwano ya dake ta da makami ta ɓula ta lankwasa ta ciki ta fasa kan manzan Allah sassalam hatta makale a cikin naman kanshi wani ya kawo jifa da dutse duk da abin da sabai suka kewaye manzo Allah ko da da suka tsaya kaman duwatsu a cikin mutum 700 din nan bai wuce mutum 20 kutatan bane suka tsaya duk sauran sun watsu saboda an tsorata me ya ja wannan bala'in kuma shine kare umarnin manzo Allah guda ɗaya da suka yi ko ba sun karya bane fa akan da gangan fa ina fata an gane sannan kuma ba su duka bane fa suka kare umarnin amma haga bala'in ya zo ya ci kuma kusan kowa da kowa bakin ciki da damuwa da haushe ci kowa da kowa a cikin musulmi Allah ubangiji ya kiyaye yace min bari ma rakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so shine cin nasara a yaki minkum man yuridu dunya lalle a cikin ku akwai mai son abin duniya wa minkum man yuridu al-akhirah kuma a cikin ku akwai masu son ladan lahira na fata an gane suna ta maganar ganima al-ganima har gana ai kudi ne da mu da sha'anin sa to kuma ba abin ba haka bane ya ce sun masarafakum anhum sannan sai Allah ya kawar da ku gare su liyabtaliyakum domin ya jarrabe ku Allah ya bar wannan abu ya faru saboda hikimomi da yawa daga ciki suka ce malamai kada ya zanto yadda aka ci yakin aka ci nasara a yakin badar ba mun karanta ba to yanzu an zo yaki na biyu a musulunci uhudu a ce shi ma an ci yaki kamar na badar ko yafi na badar ma kaga ai zai bawa mutane larabawa da basu mutunta ba dama su ce ah to shi fa annabin nan mai sa'a ne gaba ɗaya komansa in ka bi shi ba za ka gamu da wahala ba kenan ba ka gamu da nasara a yaƙi ba za ka kawo mu bi shi don ji haƙin da za a je muna samun nasara mu samu ganima na ba ta kuna ganewa sai dan to mutum zai shiga musulunci ba don san Allah da manzo ba kenan sai don kwaɗayin a tafi yaƙi ya samu ganima to sai Allah ta bari a'a ga annabin a ciki ga kowa da kowa a ciki amma yanzu gashi an zo an karkashe manyan mutane masu kima har mutum saba'in na cikin musulmi kuma gashi har shi shugaban tafiyar ma gaba daya sallallahu alaihi wasallama Allah ya bari an ji mara rauni saboda wata wani ilimi da Allah zai bayyana wa mutane yace liyabtaliyakum dan ya jarrabe ku wala qad afa ankum to haka babbar magana kenan to haƙiƙa Allah ya yafe muku gaba daya domin makiya musulunci masu zagin sabon manzon Allah suna kafa hujja da abin da ya faru a yakin Uhudu gurin kokarin zagin sahabbai sai ga shi nan mutum 700 an tafi yaki kuma ya fi tabbata hadisi cewa duk wanda gudu a yaki ba ka ba ira bane kace to ga hadin duk sun watsa sun gudu mun ce muku ba su da kirki kun ce suna da kirki to sallah ta ce wannan abin da ya faru Allah ne ya kawo shi dan ya jarrabe ku ɗaya kenan sannan kuma kun yi laifi to amma walaqad afa ankum Allah ya yafe muku to kuma kake nema me kake nema to Allah da ake lafa ya ce an man laifi kuma ce ya yafi an samu daraja mako a bari guda masa ce gwara ma da aka yi faru domin dama duk musulmi me yake nema ya samu gafarar ubangiji ko ba shi bane muna sallah muna azumi muna kaza muna kaza me asalin manufar mu muna neman gafarar ubangiji muna neman aljannar ubangiji ko ba shi bane to waɗannan sai faɗa ƙarara cewa walaqad afa ankum Allah ya yafe muku to ya za a yi kuma Allah ya yafe mutane ya yabe su ya wanke su kai kuma ka zo ka zage su kai yanzu laifin da kake wace ma an yafe ma kowa fa fituka yake da ya ga za a kare ne muna da fatan Allah ya yafe mana ne farko mhm yace wala qad afa ankum haqiqa ubangiji Allah ya yafe muku wallahu bi fadlil alal mu'minin lalle shi Allah ma'abucin falala ne akan mu'mini ina fata an gane to kaga wannan ɗaya daga cikin ayoyin da Allah ya kawo ya gaya mana maganganu akan yakin Uhud yomi ne da yawa a ciki zamu karanta darusun da yake cikin waɗannan wannan yaki sati idan muna raye da lafiya zaka zamu tsaya akan nan insha Allah sati sai mu ci gaba sai kaga irin abin da malam zai zakulo na ilmuka da suka faru a wannan yaki shi yasa malamai suka ce ba za ka taba yin musulunci lafiya kalau ba har sai kana karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk abin da ya shafi rayuwarka daga balaga har kan rasu to duk akwai a cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa darasi ne jami'a ne shi kadai Allah samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk